الحمد لله ولي الصالحين والعالم للمتقين وعلى عدوان الا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شهر يوم بعد الأولى بفعل الأولى لديه كل الأولى wanda ya je da samun tsoron da biyu shekara da dubu biyu da jana da yaji. Idan ba a fata ba, ɗan da ya gabata yau daya bayan ya ɗaya da biya. A cikin wannan jarabi na sarara da adadin kuma na abu a dala musamman ne kuma a yi alukar. Mu kuma ta yada da su ta shara. Shara da wadda ta shara hadisi na ɗari biyu da kalan mu zama kai da hadisi na ɗari biyu da kalan suna da wani hadisi da ya kama da rawar biyu da ke rawa yi da rawar da rawa yi da kuma rawa yi da aiki da rawa da rawa maliki maliki babu la ya kuma babu da yake magana a kan ubangida kadai dan yana da yaro da kake masa haƙi bawa da wannan kalma bawa saboda ba da dalili domin wato wannan kalma ce wato da ta shafi gani ko ubangiji ne wala kuma shi ne zai ce ya gani ya ku bayan ya bai kamata mutum da yana da yaro da kake masa da bawa da wannan kalma a iya hitar da yare akwai kalmomi na ladabi da girmamawa da suka wato dace da wurin. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن ابي حاتم عن على عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذا نبكي لا نبكي الا تثبت عليه يدي لا يقول احدكم قد سيمشي يديه ga wani halitta duka ba kai ka halitta shi ba aka ce kamata ke ka mutu wa tsakan ba ya ce abdi bawa na namiji au amati bai wala a cikin yadda Allah ka mutu da shi yake cewa wa nasihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa ibadikum an ana ya dangana wa mutane al'ibad da al'ibara mata ke rantsi da amal jirgin sa al'ibara wanda kuma su jirgin sa al'ibara saboda haka ina ana wanda kuma jirgi ne da kansu ya dangana musu to babu ne shi da kalmar kara amma a ɗauke ta kai a san kanka a ce abdi bawa domin a kowace tufa wanda bai kamata ka ne kamar ka dangana ta zuwa rayuwa ka domin da Allah ya ce abdi bawa na shi a jiki shi ya cancanta da rububiya da rububiya da al'asma a wasu ba kai kuma ka da ko daya to zai kamata ka kira wani bawa da cewa bawa ba duk abin da kake ba kuma a rayuwa to shi ne yake kutukum ubaydullah ko abidullah dukkan su ku bayan Allah dukkan su wa kullu risaikum ibadullah duk matan ku kuma bayan ne da Allah wa ne kun abin da ya kamata bawa ce guda ne guda ne a kai wannan kalmar ko da tana nufin yaro na amma ba ta nufin yaro irin wacce ko ku kalli kalmar abdi da guda ne wannan akwai kankan da kai a cikin wannan guda ne yaron gida na ko bi kula mun da abubuwa amma abdi ta kunshi wato kalmar ibada ibada kuma ita ibada ba a yi kowa sai Allah amma guda ne kowa ya san ba lokacin bauta jariya ne ko ce yarinyar gidana shi ne jariya wanda jariya ma kaga ba iya yarinyar gida yake nufi bai yana rufe abubuwa da yawa yanzu jirgin ruwa ma ana iya ce wa jariya ana iya ga ko budurwa ba bai ba ma ana iya ce masa jariya wa madaya ko kuma ka ce a dan saurayin gidana wa madaya ko ɗan budurwar gidana amma bai hukun wannan kalma ka yanzu an koyar da mu ladabi dangane da abin da ya kamata wato a mu'amalanci wannan kalma malam abdulrazak ya fitar a littafin da wannan hadisi a cikin kitabun aiki imam muslim ma ya fitar da shi a babu adam imam da ta ya fitar da shi a cikin littafin da amalin yomi wa laila ya fitar da shi sannan ibnu hibban ma ya fitar da hadisi saboda haka ba iya adabul mufrad za ka zaba a cikin in ka koma wannan da ta ba za ka same shi hadisi na ɗari biyu da goma karkashin sabon bashi babu hali ya kudu sai ibi duba ku yake magana shin ya halatta bawa ya ce ya ce wa uban gidansa sai ibi ko kaga dai shugaba na ce ko kaga wannan kalmomi da za ku fito ne irin gaisuwar da ake sai malaman islamiyya marhaba bisa ya sai ko ya sayi da ba misali kalo wannan kalmomi to za mu shige matsayin da arabi ko karahanci ko kuma kaza ko halin shin shi da a nan kaga can sun kun lura da babu da kyau ko wani ɗaya sai yanki wa yake la ya kudu a nan kuma sai kawo da faskin ba hadisi يقول سيدي بهذا الكلام إن يا أهل الأمانة وإن كمان أنا أي فهمت إن كمان ذكر إن كمان يا أبايا يزوري مكان آخر واتو تكلم سيدي سوى واتو أما هو واتو لما haka imam bukari fito da kenan sai ce ba dole ba an yana so nuna ma cewa ana so a yi alama bai samu ba bai samu ba to nan tambaya ne a karatun za mu biya da ta gobe a nan حدثنا زياد بن الهاد قال حدثنا عثمان بن سلمة بن عن أيوب عن أيوب ابن أبي كريم كنا أكدت يا يجيني أبي أيوب هنا cikin manyan manyan malamai kuka a fito a wannan lokaci an ce ya ta sani ne yawa an gane ko da cewa haka duk wanda suke zauna da shi ba wani ne suke biya da burko da sunna kuma mutum ne mai tsoro babban malami ne ba zo da gaske an haife shekara ta sittin da shida bayan hijira ya rasu a basra sai jira ne shekara ta ɗari da talatin da ɗaya bayan hijira kaga za a iya cewa ya yi tsawon rayuwa domin ya shekara sun tsawon ya sanje shekara ta bayan kwana ba kowa da shi yawa to shi ne ke cewa عن النبي صلى الله عليه محمد وهشام وحبيب ده حبيب ابن شهيد ابو محمد شو ما ابو يحيى شو ما يعرف الناس كان تقريبا ده ابو يحيى شي حبيب ده sai kuma hija shi kuma hija ne na hasara shi ne kuma na hija ibn hasara an muhammad an abi wa radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wasalam ya ce la yaqulanna ahadukum abdi wa kada da yau ke ce bawa na ko baiwa ta ita ka ce imam malik ya ce ai maka ruhi mutum ya rika gaya wa wato bawa da wannan kalma na sai dai ولا يقولن المنك ولا يقولن المولود فيما وانا اكي منك باوا كدي كدي في ربي فيما اكار كلمة تجربة يتي ربي kaga tana dubu Allah ubangiji mai rububiyya da na kuma tana dubu ubangida in za ku yadda a zuwa ku Yusuf ai annabi Yusuf alaihi salam wa zai ji tuno mana aya a cikin da biyu da suke magana akan rabu a cikin suratul Yusuf a adam a yi shoro rabi kana dai da ni Allah ya yi wata ka dan kana ga adam ko a da biyu dun dun ko ji wa dan ubangi da to da ke ku tuno da kan eh a tuno ayyar ku tuno wa ya salam yawwa sai ya ce rantsi ta biyu tunda ya ji ce zari ba sai kuma dai da zuwa an gaya mu inda wurin bi a sana masuwai a sana masuwai ta ga ba da Allah ake ba ko wala kada a fafi wa abudi ha laula an abu ha rabbi كذلك لنصرف عنه السوء والفاحشة هذا أبو يبيع ويجاء إلى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي جيل وتلك دوران كراتب فيما نزل في الكثير مثلا وكثير ربي إن أنا أتني هذا الأبوكي بس ما كان يعني أبوكي لن يجي دوم يأتي أحسن مثواي shi ya kyautata wato gidajen daga zuwa gaba ɗan gida ba aka baki daki aka sai masa sababbin kaya aka yi masa da aka yi sana yake ya kyautata zama na gidan to kaga wannan kalmomi ne wanda an dangana zuwa ga annabi malamin sun yi bayani cewa da yawa irin wannan kalmomi za su yi sharu man kabula na nesa sharu yana sharu man kabula na nesa sharu yana ba za mu koyi dogon bayani a kai ba amma dai warabbaki idan uwar gida ce sai a ce masa rabbaki uwar gida na da wannan kalmar kar ka faɗa ga wani kulba ta yi wa mata yi mace mataya yaron gida na wa matati da kuma yaron gida na kuma za ku iya tsaye gudu suna ɗaya gurin ma yanayi inda yi ga kurmi inda rabbi wasu kurmi lokacin da zai fita sai na kurmi da ake wa wasu kurmi inda rabbi gaba yana nufin gurin Allah inda rabbi ka gurin kuma gidanka a ya fito to shi ne yake cewa to sai ki cewa wannan shi kuma kada ka ce uban gidanka uban gida wato shugabana da wannan kalma wannan shi da shi ko kuma uwar gida da wannan kalma amma imamu nawawi yace wannan sanyi ne da sanyi da shi yace ba ne bane da rabu da rabu domin shi sanyi yana iya saukar wato yana iya shiga bangaren ubangiji mana cikin sarki da kuma wani ubangiji mana cikin sarki amma yace bai kamata a gaya kowa mafi Allah haka imamu da wuri sai bai kamata a gaya kowa ba sai Allah domin annabi Ali ta zo sana Allah kansa yake cewa ana sayyidu wa la adam wa la rahma ni ne shugaban dukkan dan adam amma ba alfahari nake saboda a cikin kitabu tauhid din za a iya tunawa akwai gurin da aka zo yawwa cewa da Allah sayyidu wa la a sayyidi ne Allah kun yi wannan abu wannan kalmar da kuma tattauna ba za ku mu mai a cikin gaba na gaba to ba mu da mataki da kawai dai a kullukum mamluku dukkan ku ababan mallaka ne ba ni wa rabbu Allahu azza wa jalla shi ba rabbu wato shi ne ubangiji mai girma da ruwa to abin da za ku ƙara ɗaukar cewa da biyu za ku ga inda aka danganta wa Allah dan adam bai ba a taɓa ba Allah Allah ya sa mu gani ba a dama a kalib da namu a ce a rabu amma dan adam na ta ji kuma za ka ba ba alba to da babban kamar sunan Allah ne da Allah ya kira ta adam yace a laita kamitini yake yayin wa kansa kira shi laita kamitini yake wa huwa as-sami'u al-basir kuma bi zo ga wannan adam irin suna إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا اي دين دوت بيو بس معرفه وتمين يتي حاكم وعين الاسلام da sauran da tabai da yi magana yake bambanci shi ne dan Allah da ma'arifa dan dan adam ba ma'arifa ke na kawo ta an gane ko yawa a wani da kuma yana da kyau ta da wani da ya yi da littafin ne na tabai da sosai da ya magana a kan suna Allah da abin da ya gaba yana da kyau sosai da sosai na to shi ne yake cewa a wani hadisin shi ma abu da ya rubuta kuma a cikin yadda ne bayan haka a cikin al'adar kitabu na adam imam da zai ya rubuta a cikin ita amal da yau da wannan littafin da ne mujalladi daya fadidi hadisi na ɗari biyu da sha ɗaya حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابو مسلمه ابو مسلمه بن سعيد بن يزيد ابن مسلمه ثقه ne shi ma sosai to sai ke cewa ana abi nasara abu nasara shi kuma sunansa mukir bin malik mukir bin malik a cikin mutum ne mai fasaha an gane ko yana da fasaha kwarai da gaske shi ne ka kuke da suke yi wasiya cewa in ya rasa ta albasari ya wata sallah alhassan albasari ya rasa shekara ta ɗari da tara wanda ya masa sallah kuma murjir ibn jarir bin abdullahi bace dan gidan jarir bin abdullahi bace ko kilo wanda da ba ne da zuwa kabi annabi ya ba addu'a yake da zuwa kuma Allah ya yi da lalle yusufu ali da umma na fada muku shi a bayan da ba saboda haka dan zane yi wa wannan bawan Allah a sallah shi abu na zara ta yi masa sallah mun ce yawan duniya shekara ta ɗari da tara ta ɗan da biyu ne an ko ɗari shi kuma ibn abdullahi ibn sukai kenan ibn abdullahi ibn sukai shi kuma ɗan ƙarni na wato shekara ta tasa'in da takwas kenan ƙarni na ɗaya kenan tasa'in da takwas kaga shi ta biyu ya zauna da bai sani shi kana abi ma shi na ya ce da jiki a tsalafin shi kai ke jira ya ce da ni me yake da shi ya ce in da na ku fi wa kudi bani hanyar ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ba duk da ya ce wata ran sun tafi zuwa ga banu hanyar zuwa ga annaba alaihi sallallahu alaihi wasallam fa ka ji ka ce an da sayyiduna bayan sun ce abu mai na baki inda sai kai ne shugaban mu kana da yake a sayyidullah ku shiru da wannan magana a sayyid kalma a sayyid wannan shugaba a kan Allah yake da an yi da ne wa afdalu na fadla kai ne mafi falalan falalan mu wa azabu na dauna kai mafi wadatar suratul nisa'i wa man lam yastati minkum dawla ko an yanzu yawwa ba dawla din shi ne ayyuka ko kuma wadata kana ce ce fa kana ko da ko ne a ku dai wata magana daban ku yi wata magana daban shi ne ku da ko ne wato abin da ku ku ka ku fada abin da ya kawo kawai amma wannan magana ku dina wala yastatiyannakum kiyana dan kan ki in ya zama ku zo garin neman lada kuma ku fiye da zamu alaihi kun ga wannan alaihi ce lallai kam cikakken jawabu ne na annabi alaihi salatu wasalam domin kowa ya san annabi alaihi salatu wasalam an san yi wani jihadi amma da wannan jawabu sai kautar da su daga wannan kalma yace su bata kawai wannan shi ba imamu nasa'i abu dawud ahmad sai rawaito shi da wata hanyoyi ma daban-daban ba iya wannan ɗariƙar alƙawar babi na ɗari da takwas babu rasulun ra'ayin fi hali babu da yake magana akan mutum bai kiwo ne mai jaransa idan kana da iyali dole duk abu da ya shafi su da yau siyarwa tufatarwa a kula da lafiya ilimi duka hakki ne a kansa ya ji ne bai kulawa a kan iyalinsa a tattara harin ba a tattara amma da bin sai an ayyuka an nafi a nufin rawar tsada قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم واحد واحد annabi alaihi salatu wasallam ya ce dukkan ku masu wato kiwo wa kullukum mas'ulun an ra'iyya kuma dukkan ku awa mun tambaya ne dan gani da hauna aka ba da kiwo wal imamu ra'i shugaba ma da kiwo wa huwa mas'ulun an ra'iyya wa huwa mas'ulun kuma shi ma abin tambaya shugaba ba mai ciwo mai kuma abin da bai yi za a ga da suka yi na ruwan suka zo suka yi na ruwan suka kasa zama to su san da cewa Allah suka biyo sai na ruwan sai ne kai matakin da sai da ya je wa za kuma ci za kuma yi wallahi sai da aka gaba shi haka saboda wanda ya taɓa wucewa ya ga wanda na mutu ruwa na kuma ya kafa ta dawo ma ya rika kuka yake Allah ya tafi ni a kan wannan ya aka yi ba hanya na kuma da abin da kamin ya dawo yanzu da yana umar sai dai ya ta kuma ke dan shi kira da wani suke a nan ake mutuwa ba ta ce kuma laƙumi sai da aka gyara maka a jihar to shi ne huwa masu lallai shi a wurin shi tambaya wa rajulu rani ala hadi mutum ne ciwo ne na gani da iyalansa fa huwa masulun kuma za a tafi wani baratu rani yana na ala baiti zawjiha wa ne ita ba mu da mai ciwo ce a gidan mijinta wa hiya masula kuma ita ma za a tafi kar ta dauka iya miji ne kawai ta ma za a tafi ta ya ce kula da gidan ya sai kaza ya sai kaza ya sai kaza ya sai kaza sai wani daya wa kullum ba lallai guda a daku dukkanin ku masu kiwo ba ma ta gaba da misali ba wa kullu ku masulun ala ayyani kuma dukkanin ku ababen ka bayani dangane da abin da aka ba ku kiwo shi ne ayat da za ka ku a ƙarƙashin wannan ayat suratul tahrim ana yawan kawo a cikin ya ayyuha nasu ya ayyuha nasu ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijara a ƙarƙashin ayat da ba ta kiwo suna ƙara aiki wannan da ya baka biya na wato Abdullahi da Rahman ya ku kuma wanda sai imani da Allah ku kiyaye kawo da iyalan ku daga shiga ruwa to ta hanyar ta hanyar wato kulawa da kiwon da Allah ya ba shikenan wannan hadisi mun taba yin da aka fara hadisi na dalili da shida ko biyar حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي كلابه عن ابي كلابه كلابه سنن عبد الله بن زيد الجرمي eh babban malami ne yana da hadisi da yawa a sha biyar su shekara ta ɗari da hudu bayan hijira to shi ne yake cewa an abi Sulaiman Malik bin Gurayb wani ai ai za ne sunan Malik bin Gurayb wanda ya zo hadisin sa dubu na sallah wanda ya zo yawa mutane da yawa sai sallah ya ce irin wannan sallah annabi a hadisin da ne aka samu kisan da istira ko za ku iya biya shi a kifatin sala alwaji da sauran da suka za ka da dama za ku iya samu hadisa kuma na san kunya da kifa saboda haka a shi ne fani su gudun ruwan alkunya ta kenan a muku da yawa wanda za ka duk lokacin da ya zo sallah wajen sa akwai arba'in ne a gaban da yake haka annabi yake kuma ba wanda ya mace kare shi ta kaɗi jinnatul istiraha da aka da amma ba da ba domin kana cikin sunna ne da iya ko sunna ce ne da iya kai kana da lada in ba kai ba ba ba da bi ba ta ba wanda ke zuwa in ba kai a zanna ba sallah ba ke ba kana kuskure kuskure domin ba shi kaɗai yin rasu sallah ba sauran da suka rasu ba su kawo jinnatul istiraha yawa sai ka zauna lafiya ka bi wannan sallah yake kare ki a kai nan nabi sallallahu alaihi wa sallam mun zo gurin annabi ne shi ba da bin ruwayi annabi ki ka ta ka bakin da wuyar domin ta hadi bayan hijira yace a kai nan nabi sallallahu alaihi wa sallam mun je gurin mazu kira da abin da Allah ya tabbata a gare shi a gane ko a cikin ayari na bazulai in lokacin ana jirin tafiya ya ce da buka a wata rajab ita ta tana wannan lokacin suka ce to ne ba ya ce wa na shaba matu a lokacin muna ɗan bana bakwai samaru samari dabki ne na sabon shaba ba da a shaba yana nufin dabki yana nufin samari da yawa an gane ko wanda yake cikin wato a wato a shekaru na na na na kuruciya to sai mutaqaribuna mun kusanto abin da ne da mun kusanto a nan shine wato mutaqaribuna wato muna kamar sakonnin juna ta hali shine mutaqaribuna su tinni a wajen ruwayar haka ya zuwa nuna ruwayar muslim ruwayar mutaqaribuna fil qira'a wanda kuma ku sani muna kusan kusan daidai ne ne wajen karatu ta hali na ne amma wajen karatu wasu kuma suka ce wajen shekaru shine mutaqaribuna ne yace ba kuma ya yi da wuku kiri da laida kaje muka yi tsawon kwana 20 daidai wurin annabi Ali ya ce sala fa zanna anna tahila adila ya ta ce rika zamanin yanzu ba kowa yana kwaɗayi da bijin iyalin tun da duk suna da aure kowa yana kwaɗayin iyalin da a daidai wannan gaba kwana ashirin saboda haka lallai kuwa a ya kamata a rubuko domin ba ru to sai ce fata'anna an man tarakna fi ahlina fata'ala na ce sai tambaye mu annaba ne da su suna da yi mana tambaya dangane da abin da muka bari cikin iyalanmu me muka baro wato gurin me muka baro iyalanmu ba ku bar naku kuka kwashe labari kuka ba shi cewa mun bar hutu tsawon kwana ishirin kaza kaza kuma na abinci da muka bar hutu duk suke ba bayani wa kana rafiqa shi kuma annabi alaihi salatu wasallam mutum ne mai saukin hali rahiman bai tausayi yana da sauki kuma ba tausayi ba kana sai ce irin yawon ila alaikum a gaskiya ku koma tunda dai yau ku kuna da aure ko ba koma kun ji yaran a zuwa koma annabi alaihi salatu wasalam wato ya ga cewa lallai iyalansu da gidawa suna da suna bukatar suna da haƙƙi a sama yake kawai su zo su koma ba a ce ko ku koma ku sanar da su abin da ku koya muku yanzu kwana idan ai ai da ku je ku koya musu a wani ko ku ko biye da wa buru ku umarce su da abin da aka yi umarni wa sallu kuma ku rika sallah kamar a yi nuni kamar yadda ku gani da har da ku ya fita sallar da annabi ya koya maza irin da yake aje a koya mata ko daga cikin cikin wani da zamu fahimta irin da annabi yake aje a koya mata ba wata da babba yace abin da na koya muku je ku koya muku na to sai yake cewa a ƙarfi وإذا حضرت الصلاة إذا لو كنت صلى يعني وليؤذن لكم أحدكم لن يأتوا إلى مسجد في كلا الصلاة an gane ko eh a samu ɗaya daga cikin ku ya yi kiran sallah bayan ya yi kiran sallah kuma ba wani kun ba kuma akbaru ku wanda ya fi ku shekaru kuma ya muku limanci wanda ya fi ku shekaru ya yi muku limanci kana wannan hadisin sai nuna ana gabatar da shekaru me yasa wani ya gano mana hikimar da za aka ce wanda ya wuce karo a wannan hadisi na makwai mu ba kenan an saboda ya ce mutum kare kuna wasu ce bin jara'a a bisini kuma ya fi karfi an fi tafiya a kan cewa mutum kare kuna ne bin jara'a kowa ya haddace kurari yanzu tun da kowa ya za a ji ya san Qur'ani to ya fahimta shi kaba kenan dan kan wani ya zo ya ce ai wani kuma kuma ce wato aqra'ukum wani umma kuma aqra'ukum wanda ya fi ku karatu yayi ka bai ku gaba da wannan sai ana magana akan ba daidai suke wajen karatu ba domin kai ta abu bin salama yaro ne ma ka kira ya zo an gama musulunta babar da mai rubuwa ne asali suna bakin harshen madina duk da ka zo musulunta sai kawai a tambaye a tambaye yau kai kuwa da Allah mun mun zo gurin wani bawan Allah ne ake karɓar musulmi shi kuma ba musulmi ba sai ke wani yaro na dan sa da kuke kara ba sai ne je kara kara sai je din da yaro ne sai ba da ne ne zauna abu da aka ga ku sai ana nan ana nan yau da gobe sai ga ana ta zuwa sai kai wannan abu wannan babu alheri bane kowa yana zuwa ya karɓa mu kuna kusa da garin mu kike ba kike shi ba mu ne sai tattara na zai lada mutanen gari na ji mai ruwa zai mutu danya sai kowa ya da zuwa ce dama kai muke kira sun su da mun samu labarin aka sun kuma aka ciwo wato a mahaifin nasa shi ta labarin ana cewa ana zuwa kuma a zuwa da ita da zuwa ya faɗi wato kalmomi na musulunci an gane ko ana zuwa a nan gurin ya faɗi kalmomi na musulunci suka karɓa gaba ɗaya suka musulunta sai a kalla a yi salatu da salatu ya ce to ku koma ka rubu ku ba abubuwa a haka ne har ne karfi amma da wanda ya iya karatu a cikin bayan karatu ya rika yasa muku duro yanzu wai biyu ne to ai ko ba wanda yake karatu da zai dan yara ana kuma ta ji aka ci abubuwan da ake ba a kananan durorin da biyar ne ya ce ya ta ga ne da ta ta ne to shi da zama ki ba ku shekara ba shi ne ba saboda ya rinda da kana karanta tarihi a lokacin da aka gidan sallah a masallaci aka zo limanci wani lokacin idan aka zo sallah kowace ma ya fito da shi daga shi zai riga shi ne liman kai akwai ran da mata na masallaci da ake mata da maza ne a masallaci ne da Allah a tattara ne a cikin ka a cikin limamu da wani to sai da ya kai shekara wajen nawa wajen duk da wani ajiyar ne ba a madina don maliki na ruwayin wata da ya zo yana so koyawa a ji ai sallah yace ba na koyar da koya a kan yake sallah ba suka ce ke ga ya mana yadda annabi yake sallah yace yadda kuka so wannan yana ya nuna ku da sallah yace haka annabi yake sallah saboda ne ya koya tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi to yana cikin sigarin sahaba radiyallahu ta'ala to wannan shine an gane ko yawa to shine a tsarin hadisi wani umma kuma farko na eh yake irin yadda kuka ga wannan yayi sallah yanzu zuwa ya gani yake to haka ne yake sallah Malik bin Ruwayr sahabi ne shi ma wanda sahabi na Abu bin Salama ya biyo Malik bin Ruwayr wannan hadi bani na dari da tara babu ma'atu ra'iya babu da yake magana akan ita ma mace mai kiwo ce mace ba mai kiwo ce حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال اخبرنا ثاني ثابت بن عبد الله بن عمر كده كده عبد الله بن عمر فوق ما جاء وانت في اولاده هم يديني من مكانه هو هدو النبي عليه الصلاه والسلام ياتي لا تمره ايماء الله يتي والله لا يمنعهم الله da umar yana ce ana ce ma annabi ya ce kana cewa bai ce wallahi kai ruwa ne ba da kanci da aka yi hajji mutu bayan ban magana amma wasu sun ce an shiga tsakanin shi kuma ya zo a lokacin ba na sun lalace saboda kamar rufi da suke yi irin wannan abu ke yi na shari'a ba wani magana a kan yake hinkali ba da to tun da yanzu ya zo ba sai dai ya rike kula da hanya ya ta zana ba ya rike muku kula da to a kan lokacin ku duba ku gani kike Allah ya mun hana to shi ya mana ne wajen ya ga kada a saba ma Allah shi kuma sai na abla da wani sai ana cewa annabi ya ce kana cewa wallahi da rana abu an ce ya fi kowa a cikin abu ɗaya abla da wani ya fi kama da Allah da wani to sai ya yi kama da sannan kuma ana cewa cikin waɗanda suka shuɗe a waɗanda suka shuɗe gaba ɗaya ba wanda ake ganin ya yi kama da wato yana da kwatanta shuɗe yadda ya wuce ya sani fiye da ɗani a wato ne fiye da shi yadda babu wanda ya sani a fiye da shi ɗan bin Abdullahi bin Abba. Ya rasu ne a shekara ta ɗari da bakwai a watan Zulka'ada. ‘Yan uwansa sauran hanci ɗin mata ne. To shi ne yake cewa an bin Allah an da wuce ne a Abdullahi da na Abdullahi da ko. Abdullahi da Umar yace daga Abdullahi da Umar kuma ya ta annabi yana cewa kullukum ra'i dukkanukum masiyo wa kullukum mas'ulun an ra'iya kuma dukkanukum za a tambaye ku dan gani abin da aka ba ku kiwo annabi ba ku ra'i shugaba mai kiwo ne wa huwa mas'ulun an ra'iya kuma za a tambaye ki dan gani da kiwo wa rajulun ra'i bi halihi shugaba mutum shi ma mai kiwo ne akan iyalansa wal mar'atu ra'iyatu bi baiti zawjiha wata ma mai ciwo sai a gidan mijinta wani rani haka ne aiki bi ma da dalili a dukiyar shugabansa ya ce sabi su haku na an nabi sallallahu alaihi wasallam na ji wannan abubuwan gaba ɗaya da kuke gani wato daga annabi alaihi salatu wasallam wa asibul nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ina tsammanin annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa rajulun imani nabi kai mutum ma akan dukiyar mahaifinsa shi ma mai ciwo dukiyar mahaifinka idan ka taba na kai ka kasuwa za a tafi ka amma idan ya ka kai ba wanda kasuwa yake yi dukiyar ka ba za ta tafi ya anna hatta wa ba ba illa ma ta an gane ko to saboda haka wannan shi idan ma yanzu ke ne kuɗi biyar na ta ta ta ta yi jiwa domin da kai da kaya duk mallakar gida amma idan ka nemi ta ka ka nemi kayan masu wato ya jama'a yawa bayan ya fitar da shi a cikin musamman bayan imamu bukari a cikin kitabun istikara wa isti bayani na dari da goma hadisi na dari biyu da sha biyar babu masuni a ilaihi ma'aru wa yuqati babu da yake magana akan duk wanda aka yi magana abu alheri wa yuqati ko ya rama mutum ya yi ma alheri ka rama wa حدثنا سعيد بن عقيل إيه سعيد ابن عقيل babban malami ne ya rasu a an haife shekara ta ɗari da arba'in da shida ya rasu shekara ta ɗari biyu da ashirin da tara ya sha biya da yawa wani shekara ta ɗari ya yi a duniya. Don ana cewa a Masar lokacin ɗan zamanin suna cewa ba su zoce ta da ɗari biyu da ɗan zamanin suna madawar a lokacin. قال حدثني يحيى بن ايوب عن عمارة بن أتية عمارة ابن أتية نعم يجد يكتوى عن شرحبي مولى الأنصار شرحبي كم بدي جامعة shine wanda aka ce masanin ne ga wanda suka biya ki mana masanin dalili ne akan wanda suka biya ki mana shurahbi an dace bin abdullahi al-ansari kana قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي في من صلى الدنيا عليه معروف duk wanda aka yi wani abu a ne wani yuti zini ya taka shi ne wani za su yi tun bi tahiyyati ba haƙi bi ahsana minha aw yasuha duk wanda aka zo aka yi masa sallama ne assalamu alaikum ai ne aka yi ma abu ke da maza ka yi ka cewa alaikum assalam wa rahmatullah shine ahsana minha aw duwa ku wa alaikum assalam amma assalamu alaikum barka dai baka kyauta ba baka biya ba amma alheri ka ta halaliya ko yawwa fara ba ko yawwa yawwa yawwa din sanu ka ce assalamu alaikum kuma bayan yin sallama ku da ta ya ba hamsa da wajibi wajibi ne saboda ka kuma wajibi sannan baka yi abin da ake bukata bai lam yajid ma yujidi idan baka samu abin da zaka rama wa mutum ba yayi ma alheri fa yusli alai to kai ba ba ta yaya shi ne idan ya zo ba ka Allah ya saka da alheri Allah ya saka ma da Allah ya sai ki ayya ya saka da Allah ya ki ku shike da lafiya kun gane ko Allah ya saka wanda za a ba shi abu ya ce yau ba da a haka mutum ba zai sai dai ma kun kaiwa amma matashi dan uwanka aboki gare kai ba gare shi dan uwa da Allah kawai kike ba haka kira ba ka biya ki ba har ba za ku biya ki san ku je ku fa idza asna alayhi duk wanda ya yi ki wanda shi ga na da ta aika bai wanda da shi ta kai kyauta bayan an yi biya ko na ba ko na idan akwai shi kai sai ta tambaya idan bai wanda za ta ce mai suka ce sai Allah ya saka da alheri ya biya bukatu ya sake aljanna da jirgin da ya yawa na kuma in dai ka yi gwai wanda ya tabbata zai kuka ce ba daidai ba ne mutum ya ba a yi ko na naira ko ba ka shiru sai sai na an so guda ake da annabi ya kawo cewa ka toshe wannan biyan ba shi ne da ya fara kai za ka dakatar da shi kaga ni kana na ka da jiki kai maganin da kuma ya biya amma ka ba shi dai kamar maruki ya dai kago na ya ce su sana ya zo ta zuba ya dai kamar maruki yana yi kana da ya wannan ba da na la nuridu minkum jar ai kine magana da ake bukata a gane ka ai wannan ba ko kawai ina ba ka ai wannan Allah kan ka da ba ko ai ka kuma ga wannan cike ka sauke musu na sarwe akwai da kyau ko ina ba ni karatu ai ka ka dauki auna na ka bayar da aji domin abubuwan da yake yi idan ka bari ka koma za ka fate biye da shiga amma kuma in bai yi gobe kuma ya zama butulu shi ne wanda aka ba an yi shi ya zama butulu ba zai ji daɗi ba ba zai ji daɗi ba an gane idan Allah ya yi amma bai sa da nan gani ba ya dai ba ne ba abin da ba a so shi ne lokacin wani wata gaba ta kai ne guri duwa wata ba dan Allah ya yi guri wani shi ne ba kaza kai shiru na kuma ba kaza kai kan ta dutar da kuma ne ba ya ba dutar da sabon kazo kake ba ka sauka kaza na kuma ba sai dai ba banka ne idan ba shi ne wannan ba kuma da abin ko rikiya ne ba ne idan ba ba ya kuma ya kira ka yanzu duk kana karami nake ma kaza da kaza da kaza da kaza amma ko da tsaba da shi kirki irin na kai wannan gurin ya halatta dan tuna ba ne gurin daga bangaren ubangiji ba Allah ko ya sake ya goran dawa annabi ma ya goran dawa shi ma ya ba ko in za ku iya tuna a lokacin da annaba ne da Islam ya raba wata gari ba aka hana mutanen Madina shi mutanen Madina ke ta maganganu ba ta hada bin ubada bin shugaba sai ta ke je da wata yau ya rasu da la'ana ta je ku ba fata yin siyasa ba su je ku yau saboda haka sai kawai annabi ne da Islam sai ne gaba da wanda ya zo gurin yake alama jirgin gula ba da kula ku yake ba wata tuna zabe ku wata sanadiya na ajiye da ku wata ba ku ga alama jirgin ku ana ba bila ku mun dawo ya tabba da na gawo ne ko kuma ba ku sanadiya na ajiye da yake a zahira dai yana kai suka yi shuru sai ce ne za ku ci kuma ba za ku rama ba sai su ce Allah wa rasuluhu amanu ai Allah da rasuluhu suka kuka tsaya shi mana ko shine wa Allah da yake in ji su in kun ga dama kuma ku ce kai ma mutanen garin ka za ka magana su ne ka mutanen garin ku ba koro ka suke ba muka karce ka inda aka yi ka mai barka suke yi ba su dai kawai yanzu duwa suke Allah wa rasuluhu amanu Allah da wani suka kuka danna su yi goma. Sai kuma da ya ga sun yi shiru da ya biyo ne Yanzu ba za ku so duk mutane suna zuwa wasu ba su rafu yin sabu da Wani a bashi akuya ya gaba da wani a bashi kuɗi ya gaba da Amma ku ku ɗauki annaba ne da su zira ku kuma sana ku koma mu gida da shi. Da suka rufe don saboda muna sana ku ba. Ke wanda ya kuma alƙairi ku tafi da raƙumi ko rago ko kaji ko kuɗi ko mutum ku tafi da annabi isa rashin ba mutum wani abu shi yake nuna ba a sarka wani lokaci a ta in yaya idan uba ya tura ruwa da zai uba shi matsala sai ya hana wanda bai je ya sai ba sai ba shi kai da kake je ya ne wani ya iya ce da kin zaka tura ma shi ba na ko lokacin lizikirin ne zo kala biyu ba shi da kuɗi amma da wani da wani ba dai baya saka waje dauka ya ba wa to kai baka da tsoro kana fahimtar zabara kana gane cewa babu akwai irin wannan ruwa akwai biya da ke ku idan ya tafi faɗa wani hadisi daban cewa mafi alkhairin sadaka shine ka ba ɗan uwanka na jini kuma ɗan uwan na jini ka duba wanda yake gaba da kai ku duba ku gani wai wanda ya buga ba da kai shi za ka ba ka hannu sai yake sadaka me yasa saboda wannan aure da ki maka yanka ne wannan kunya ke zuwa farautu in yana ji ne ma kullum in ka neman kyauta ana sajin ana wahala ki ga ba ki kama ku da dan kuma ka ne na jini amma ba baya na mutum ji da ne sai ka kama ku da in yana cewa ba za ka ba ba ko da ma ta ji wallahi ba za ka ba amma da gida ki ka wannan au kuke ka za ka za ka to ka ka ba da ji ba ba ta ji wa a gidan ana nan ana nan ba zai iya ɗauka ne ba don kan yanzu ta raba masa wuta har haji ba a ce wurin ko kwano a amfani to kun yana shi ne ba kullum da ya ba na ya ce haka mu gida ke mu ke kawo da kawo ana nan ana nan yana shi ne ba kullum zai koma shi bayan kwana uku domin kana da ɗa wata lauya a gidan ana rana da kuma sai kaga wata ran shi ne zo ba wanke ba ke shi an ke sani yake da tsakanin su aya hudu na shi ke to ba ka annabi wa da kuwa sirri ga wani yake ba wanda ya sana a duniya irin annabi ne sai to kana yake amma kira kai matakin da yawa wani yake ce kuma ke sai ku zo ta rana ya ji yana zuwa annabi ya san baya san sai guda ko ba ko mai ba ya ji ya ce dawo aka kara ba ko ba ba ku ni wani suna da zo ne ba ba ta ba ya kara bai daji ba zo ko ne wani da ku ne garke guda yace kana juna bai har yake bai daji hawa ne da ba ne na zama mutum ki wallahi ya wa da mutum yana zuwa ga kokar ka ya mutum yace yana zuwa gaban kafin yana zuwa sai kuma ka za ta ane ko maganganu ce kai guda yace na zo da gurin wanda ya fi kowa yanzu na zo da gurin mutum da baya tsoron talauci yace kan wanda ya kuma ya kuma wata magana na mutum da dinga auka me za saboda annaba ne za ta zuwa yana ne yi fi ana abin layi a cikin fasa to da ita to da yake ita wata wato baya tsoron talauci an gane ku to saboda haka wannan shi ne na na abin da ya fi kurfa rafi ne kai ya shigo in na ba da zane kada ya shigo shi ne na ce ba kurfa rafi ne in ta kama dole a ragar misali da ya baka misali akwai nan da ba da umar sa baki ya taɓa kai a kwaje haka ita dai kuda wannan fage tana sai da cikin garuruwan da ake yana wani da ita ba wai alfahari bi shi ne yana ne cikin mutanen da ba su rubuci kuma gaskiya ne ko to shi wani bin Usman ya yi wannan in ta koyi har kai ga bango za ka yi har kai ga bango ka yi ne domin mutane ta hankalta eh ka tuna musu cewa amana ta zakaro amana ta zakaro gaba ta gaba yace fa innahu idza asna alayhi domin idan kai zai yi fa karke karo to ka gode ba wa in ka damo shi ka ka boye fa kar ka babu to kai mutum mutunci ne zalla wa man ta Allah bi ma lam yuha tafa an zo gurin baraku duk wanda yayi ado da abin da ba a baki ba fa ka anna ma labi ta taubai duri kamar ya sa bayan karya mata da suke sa ta da wannan abin da ake cewa bai kara yi da wanda yake kara kwan da wanda yake gyara fuska wannan foundation ta sa hanci ya zama duhu akwai foundation ta kai ta bunci ta wani tuwenki yanzu idan mace ta sa duk wanda su ji ta gyara an bai biya da shi ko yudiru wa za abubuwan shi ne annabi ya ce mata Allah wanda ya hadu bi ma lam yu'na da abin da wai da shi ba ya taba ne kan ya yi ko duk wanda ka gani a hanya kana san auren da kana zira da wasu fitar ta ce ki ta yi su ta samu da tsewa ya za ce ya zama kuni ba ta ya zama rabar yanzu ko ina ana ne yawa na zama ta goma sun mutu bakwai da wannan abu a cikin kana san shi za ka yi ba duk wanda ta yaka ba ka ta ba da rita saubai zuri kuma a jiki ne da kyau kuma ta sa ayi kayan karya mai wajen ya yaudara ita ce zalla mutum ya yi yaudara kuma ƙarya kowa ya zabe maka yin da abu Allah ko yau da haka kaga abu da ya fi sauki ko da za a kai jiyo da wata makaranta ta ƴan mata a ɗinki sai da makarantar da irin wannan matsala bilitin da yanzu bilitin na da tsoro kun san da suna yi ne a benjamin poplar daga fuskar ta kamar banda kafa ta kamar ko ba da ke nan abu wato duwaye amma da za su samu kuɗi za ka ga an ɗan dirama da duwaye irin da suke kawai zuwa ne a allura idan ka yi allura a ta fi inda yake tsakankanin amura da kan ya san ka wallahi ya mutu tabbani ne gashin kai in an aske kai a za ka zai nuna alamar cikin mutum shi ma bari yake kowa fatar da kuma sai ta goma fara a ba da shirin shirin inji ne za a rika shan kuro ko da yake rauke kuro ake ji ana amfani sannan kuma ba shi ga da ta shiga ranar ta wuto yanzu ai wannan lokacin sanyi daɗin sa suke saboda ba su da wahala yan wannan kuɗi sun ta amma lokacin zafi in ta shiga zafi ta fito to tana shigowa cikin jama'a kalli suke kalli sai su rika kalli an mutum ya shiga musiba ga shi kuma mutum ya je haɗu da azabar ana domin idan da yake wani amuran na wani balai yake wuna alƙalla yake wallahi sai na rasa musu umarni suna jirgin da hajjana haka ya alƙawari halittar Allah sai ya jirgin da ya sa bayan Allah sun rika wannan tunda Allah yake zai sake a wuta ya ce to ya rama sama da wannan to ba ba to shi ne yake cewa wata an taba da nufin taubai zo kamar ya sa wato tufafi na kanya to shi ne yake haddasana musaddad kana haddasana abu awana hadisi na dari biyu da sha shida عن العربي عن مجاهد بن عن عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعبده يوجه دينه أجل wato da Allah madaukakin sarki ba a yi ko ku kai wani abu za a yi wani mutum mutaki da na fa maka ce ya ne ma maka ce sai girman Allah ku sani ne daga kaza ba an yi ko ku ba ki wannan kariya wani zai cutar da wani ne dan Allah ku ba da kariya ga shi nan sai a sai ba ba wa man ta'ala billah wanda ya yi ruku ne dan Allah ya yi kaza dan Allah ya ku taimaka ku tura ba wanda ta kawo to ai ba a dauku ku ba ki ko ku mata abu da yake ba ومن أتى إليكم معروفا هو الذي ينقل عن الشرك فقاتلوه غرابا وإن لم تجدوا ثم كتابوا فدعوا له ثم شكرا إن بعد ذلك كان ganin da za ta je mata ma aiki ki koma bayan gida ka kai ma addu'a akwai dai haka ke kai ma addu'a har sai ka ji cewa a dai alama an san ka ba dubu har sai ya san ka biyar shi ba ne mai da ya bin shi ne da zarar ya baka rin a gaban sa kace cewa na gode Allah ya saka da kai Allah ya saka mai ba Allah ko cikin sarki ya kada sai dai ba komai ba ko shi ai ka ga ya san ka hausa shine hada ya hada har sai ya san amma ba a baka wakati ko ba da na to ajiya in ko ba haka ba dalla da ran da zaka yi shi da baka ba ta mutum yana so ne ya fara addu'a sai ji wani kyauta kawai baya nan ya sa aika mata idan aka aika da jiwa da wani ne ya haɗa shi da in ya dace da dare shi yana zuwa ya sai wani wani ya ta hukunci wani ya duka ta hukunci da Allah ya bar kuma da ya ce addu'a ku da Allah ya yi mustajab ba shi da ba a irin wannan hanyoyi suke kyauta idan abu domin ta kyauta kowa yana karɓa ka nemo da ke da daga da kai masa kyauta in Allah ya yarda ka ga wasu abubuwan kana tafiya addu'a ya ba wannan shi don na ganin ya kamata ka tsaya a wannan rukun alaji Allah ba ku sarki ba wa ga da wannan rukun kuskure Allah ba ku sarki ya yi ba na inda da tsaya da in ba ku ya su a gaba da na kalma ji da a an yi da aka yi sabani ba ko da yake a zama da jami'in Allah ina ko da yake na kaga ba cewa wajibi ne ya shiga ko abu da ya da ni ne ne wato wani ba ke ganin ya bayyana da ne ina abin da kai a zasu ma yake cewa ina na biya bayyana wasu suke ma da ji wasu malama to ba mu ganin bayyana ba saboda haka kawai duk wanda yake so ya yi sunna eh in ba ka so ka bari shikenan amma akwai abu da ni shi akwai wanda sun yi ruwaya da hadisan sallah da yawa ba su kawo shi sai su kira shi za ka ga ba ba ko ki sallah a cikin ya wallahi wa ala a da ko kama abu da ke sai ya ya rawo ruwa ya sallah annabi ko yau wanda wuta a banka da suka kawo ba amma ma da jirin ruwa da ya kawo abin da ya ta ba cewa dole ne ke karfafa a cikin ruwa da yawan mutanen da shi ya yi sallah a gaban su da shi in kaji ba ka gane shi ne dalili wallahi wa ala na yawwa to kaga wani dalili yanzu ma Allah ya kuma fito mana annaba ne da aka kula da shi ko mu ila sayyidiku aka yi ta hadin lokacin da aka dawo da shi bai da lafiya kan Allah ana iya faɗa a babu ibara ku je a mace amma ka faɗa ba dai shi kai ba shi za ki ga ya dai ko a ji ga wa rashin lafiya ya dai Allah ma wannan ji abubuwan da na bauta ne Allah ya ba mu gane da wannan akwai kuskure Allah na kuma sarki ya yi mana muna kawo mu yi da suna da kyawawa da tsoron da yawa da duk bukatun mu na da kai Allah ya biya mana abubuwan da kuma na yi Allah ya ba da rasa mara da lafiya gida da kuma Allah ya ba da lafiya ko da kike da lafiya Allah ya inganta lafiya iya kai ya yi mu da kuka da lafiya gidan gaskiya Allah ya kawo mu sarki ya da rahama abubuwan idan ka fuka Allah ya kawo mu da shi ba waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a da ƙarin da yawan karatu suna da mawa da suna da jarabawa su da ɗauka da da suke jarabawa a makarantu a da su ke su masu neman a cikin ana yin sallama masu neman a cikin ana rafa su da suka da ke cikin musu gaba waɗanda suka sa aure a gaban su Allah ko mutum sarki ya wace ya da zai muna kawo wani da suna da jarabawa da wata da kasan lafiya a ƙara da ma'ana a cikin duniya da lafiya اللهم اعز الذي وغيرها واصلح امتنا وانفسنا واجعل ذلك لنا وبارك على وعلى خير العالمين نجعل وصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين